وقناة الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهادي وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هاجي إلى يوم الدين حق قال له يوم الدين العزيز الحمد لله يوم الرحمن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم تقبل كراتين مصباح الراوي إلى أخوانا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم أنواع علم الحديث نوع علم الحديث أنواعه غالب على تسعين ثم الحديث عند الأكثرين إما صحيح أو رشيد أو حسن بل متواتر وآحاد الذكر أنواعه نوع حديث نوع علم حديث زادت على تسعين ta haura nau'i 90 bari an ce ta kai ɗari ثم الحديث sannan shi hadisi inda aksarina gurin da yawa daga malamai ya kasu gida uku ana kasa hadisi gida uku ko da yake wannan kasawar gida uku galibi malaman baya sun suka kasa shi haka da malaman farko sun fi kasa hadisi gida biyu sahihi da ra'ifi daga baya aka samu bayyana abin da ake kira hadisi hassanu shine wanda yake da ife da raunin nasa bai kai inda za a ce a kyale shi ba za a yi aiki da shi ba shi hadisi gurin mafi yawan malamai in ma sahihu ko da ya zama hadisi ne ingantacce wanda nan gaba za a faɗi bayanin wanne ne a cikin hadisi ake cewa ingantacce ne au rahiko ko kuma a ce a'a rarrauna ne au hasan ko kuma shi ne biƙawa wanda yake kyakkyawa a ce hadisi ne kyakkyawa wanda duk wannan nau'o'in guda uku da sahihin da sanin din da ra'ifun din nan gaba za a yi bayani a kansu yace abin da ya fi kyau ma da a maimakon a kasa shi gida uku nan a kasa shi gida biyu bal mutawatiro a ce hadisi ya kasu gida biyu akwai wanda yake mutawatiri wa ahadu da kuma wanda yake ahadi zikin wanda yake an san shi al-mutawatiro wannan ake cewa hadisi mutawatiri wal mutawatiru hadisi mutawatiri allazi rawahu man yahsulu ilmu bima atahu rarurata shine wanda sani da abin da ya zo da shi zai samu dole dole ya zama wannan ne ya ruwaito shi wanda suka ruwaito shi sun yi yawa zuwa ga matsayin da ba za ta yi a ce sun haɗa kai ne ba suka faɗi wannan ƙirƙirar maganar sai suka faɗa a'a ya zama kenan an samu wanda suka faɗa ta ɓangare daban-daban misali da a ce wani zai gangaro daga nan wajen kan tudu ya zo nan filin sarari ya tambaya ina ne hanyar zuwa kasuwa ya tambayi wanda ya kullo daga kudu ya ce ai ga hanyar da za ya tambayi wanda ya kullo daga arewa ya ce ai nan hanyar za ya tambayi wanda ya kullo daga gabas ya ce nan ne ya tambayi wanda ya kullo daga yamma ya ce nan ne ya tambayi mace ta ce ai nan ne ya tambayi yaro ce nan ne ya tambayi tsoho ya ce nan ne duk ya zama wa'annan sun dace a kan nuna waje ɗaya alhali ba haɗuwa su kai ba in ya tambaye su daban-daban ne tsakanin su ba taɓa samun haɗuwa ba to ai da wuya a ce gaba ɗayan su ƙarya su kai ba ba za ta yi ba saboda ko da an koma wajen ilimin ikimala idan da ake yiwuwa wanda ce ya faɗi ƙarya da ruwa ya faɗi gaskiya daidai ne to a ce wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa duk suka dace kaga yiwuwar a ce duk abin da suka faɗa ba gaskiya ba ne abin ya zama kaɗan ƙwarai yadda ba ma za a tsaya kula da shi ba to irin wannan ake cewa ya kai matsayin tawatur in su wajen domin waɗanda suka rawaito shi ɗin ba mutum ɗaya ba ne ba mutum biyu ba ne ba mutum uku ba ne ba mutum hudu ba a'a mutane ne masu yawa istanat lil hissi ya zama kuma gaba ɗayansu sun dogara ne ga gani ba wai ga tunani ko abin da ya kama da haka ba a sun karɓa ne ga gani ko ji daga wanda suka rawaito a wannan matsayi banda inda yake ya dogara ga tunani shi yasa misali ta yi nasara da ce ai sun karɓo daga magabatansu cewa annabi isa ɗan allah ne to amma cewa annabi isa dan allah ne in an tafi ma aka gore karshen su wanda suka faɗa gani suka yi allah ya haihu ai ba gani suke allah ya haihu ba a wani tunani ne kawai da ya zo musu ta wani fata wani zuwa da kamta da za mu wadada ma da hudu yi min ilmin wala da ya ba in kamar kalmatan ta hannu da kwa ya ce kudu da illa ta zuba kaga ba wai gani suka yi ba ba karɓa suka yi haka ba a'a zama ke kawai ke tunanin ka tsara haka shi ya sa wannan ba za a ce ya cika shawukan tawakuli ba kizbuhun da ake gaba ɗaya suna sun faɗi ƙarya yoran ba za a yi da haka ba da tsofi dangane ga al'ada ladar ila ke kunu ya zama fa sun kai haka a kowane matsayi daga matsayin ruwa ya tasa shi ya sa aka samu hadisi a irin yanzu a ce ya kai tawakuli yanzu misali ai da isan buhari ma a iya cewa wato dukkanin daga shi buhari zuwa yanzu da sun zama mutawatir saboda shi kansa mutum nawa ne suka waito littafin nasa daga gare shi ba mutum goma ba ne ba mutum ɗari ba ba mutum dubu ba ba mutum dubu goma ba dubu casa'in wanda suka karɓi zaɓin sai da shi kansa buhari sun kai mutum dubu kuma wanda daga wannan lokacin har zuwa yi karuwa na kasa ta karuwa shi yasa kaga daga wannan daga zamanin sa zuwa yau mutawatiri da hadisa da ke cikin sa mutawatire ne amma kuma sama da nan akwai hadisa da shi kansa ta fuska ɗaya kaɗai ya waito shi akwai hadisa ta fuska biyu ne kaɗai ya zo shi yasa tun da a wancan damar ta sama bai samu wannan matsayin ba ba za a ce mutawatiri ba ne sai ya zama ya samu cika wannan sharaɗin a kowace ɗabaka daga ɗabakokin waito shi har a kai da sahabai Allah ya ƙara yadda ya zama su kan zo da tsawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba sahabi ɗaya ba ne ba biyu ba ne ba uku ba huɗu a sahaban da tsawaito suna da yawa in kana matakar dai akwai ɗabakoki yanzu misali muka duba hadisi na farko a buhari shi ne wani hadisi al'amal bin niyya wani hadisin wanda ya wato shi humaidi daga sufiyanu sufiyanu daga wa ya hayar sa'id al-ansari ya hayar sa'id al-ansari daga muhammad bin ibrahim sayyid muhammad bin ibrahim sayyid daga wa daga kaisu kaisu daga sayyidina umar sayyidina umar daga wasu ala sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisin garibi ne na gani da wannan islamin nasa amma duk daga zamanin buhari zuwa yanzu ai hadisin ya zama mutawatir amma saboda tun da a can sama bai cika sharaɗin tawaturin ba ba za a ce hadisin nan mutawatiri ne ba amma za a ce a can saman sa gari ne duk da cewa dai ingantacce ne wala addalahu muayyana akwai sabani da yawa tsakanin malamai akan wani adadi ne ya kai tawatiri akwai wanda suke inda ya haura mutum hudu ya kai tawatiri akwai ba cewa bakwai akwai ba cewa goma akwai ba cewa goma sha biyu akwai masu cewa ishirin akwai masu cewa arba'in akwai masu cewa saba'in akwai masu cewa ɗari akwai masu cewa ɗari uku da sha uku akwai duk dai an samu wannan zantuka amma dai zancen da ya fi shi ne cewa ba wani adadi gare su da za a ce mu ayyana wato shi siyudi ya zaɓi cewa sun kai goma shi sun kai adadin tawatur يقول لي عشر أو عشرين يبقى وأربعين أو سبعين فيما أتلا الرسل لا يكون أوكاكا الرسل لا يكون أوكاكا ba wani adadi muayyan babban abin da ake bukata ne ban faidu ilimin ban faidu ilimi bari ya zama ya fa'idantar da sani a tabbatar dai ba da za a ce kamar su dinnan a wannan yawan nasu haduwa suka yi suka kaga suka faɗa ka hadisi man kaza na misali hadisin da yake ya cikin shaɗar sharuɗan tawatiri kamar hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar wanda ya min karya da gangan to ya tare da mazauni a wuta ta fuska ingantacciya ta fuska ta fuskoki ingantattu akwai sahabbai har saba'in da biyar da suka rawaito shi hamsu wa sab'una rawaw man kazaba wa minhum al-asharatu summa tasaba lahu hadithu rafi'il bin yadayhi to yake da wannan afiyar ta hadisi cewa wanda suka rawaito hadisi maka za a yi mutane da cikin sahabbai wannan ba ta fuska ingantacciya sun kai saba'in da biyar in an haɗa da wanda suka ruwaito na fita wanda ba ma ingantattu ba to sun kai ɗari biyu wanda suka ruwaito wannan hadisin daban-daban wala haure ina misalin sauna hadisi wanda ya cika sharuɗan tawafi kama hadisin da yake bayani akan tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar ranar alkiyama wanda akalla sahabi hamsin da turare sun ruwaito shi والمرء مع الذي أحب وهو حديث المرء مع من أحب المرء مع من أحب وأنا كده من ثلاثة سرويتوش رفع اليدين في الصلاة هكذا لما كان تقع عنه أصلى شو تقع عنه يعني كبرة شي ما يعزو كذوايا كما صحابي همسون بشر هكذا حديث بشر المشائين في الزلال إلى المساجد بالنور تام يوم القيامة كي البشر لما تتاكاوا gashi ana duhu amma ke takawa don zuwa masallatai da cewa a ranar alkiyama su suke gamuwa da haske cikakke za su samu haske cikakke a ranar alkiyama wasu ma na hadisin a wanda suka wato sun kai adadin tawatur sun kai adadin tawatur wa man bana haka ne cewa hadisin da yake cewa wanda duk ya gina masallaci ga Allah to Allah zai gina masa gida a aljanna wanda suka ruwaito shi a sahabbai sun kai ishirin unzila haka nan hadisin da yake cewa unzila alqur'anu ala sab'ati ahruf wanda suka ruwaito shi sun kai ishirin da bakwai kullu muskir haka nan hadisin da yake cewa kullu muskirin haramun duk wani abu da zai sa maye to haramun ne duk wani abu da zai sa maye haramu ne a to shi ma da suka wajen suna da yawa sun kai adadin tawatur kullum muyassaru haka na hadisin da yake cewa ku yi aiki kowa a cikin halitta za a hore shi da aikata abin da aka halitta shi saboda shi to shi ma wannan hadisin mutawatir ne kullum muyassaru su'alu munkari haka nan kuma tambayar kabari tambayar mala'ikar da ake kira munkar da nakiru to shi ma wannan hadisi da yake bayanin cewa akwai tambaya a kabari ya cika sharuɗan tawaturi ya kai muka watiri namara haka na hadisin namara lahun ma'an sani a makarati فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ فرب مبلغ مبلغ أو آل ثاني بمعنى حديث يا زوجة بابا وجن ثاني ثلاثين مثل هدي كما حديث ليك بياني أكن شافر هدي فيما يا زوجة بابا وجن صحابي سبعين شكل قمري هكذا حديث ليك بياني أكن صحابي وتعالى من الله صلى الله عليه وسلم shi ma hadisi ne mutawatir bada haka nan hadisi da yake cewa bada al-islamu gariban wasa ya kodo gariban kama bada shi ma na hadisi ne mutawatir inna adakum la ya'mal haka da hadisin da yazo cewa ɗayan ku yakan yi aiki da aikin yan aljanna har sai ya rage tsakaninsa da shiga aljanna bai fi kamu ɗaya ba amma sai ya zama abin da aka kaddara a kansa ya zo masa ya aiki da aikin yan wuta ya mutu yana aikin yan wuta ya shiga wuta ko kudan kuma yakan yi aiki irin aikin yan wuta har sai ya rage tsakaninsa da shiga wutan bai fita ko ɗaya ba amma sai abin da aka ga aka rubuta a haƙƙinsa ya gabata gare shi cewa shi ai ɗan aljanna shi kenan sai ya aiki aikin yan aljanna ya mutu yana aikin yan aljanna ya shiga aljanna to shi wannan hadisin mutawatir ne wa fitanin haka na da da gingimu tasu da za su zo ahira da hali karkashin zamani karshen zamani duk waɗannan hadisai ne da suka samu tawatir da kulle ha tawatirun lafiya kowanne daga cikin hadisan nan da aka faɗa shi a nan ya faɗi hadisi nawa ga hadisu ban kazawa ga hadisu haure ga hadisu ban ba da zai haɓa ga hadisu rasul yadani ga hadisu bashir mashayina ga hadisin man bana lillahi ga hadisin unzila alquran ga hadisin kullu mutkirin ga hadisin kullu miyassaru ga hadisin su'alu munkari ga hadisin narara lahum ra'an ga hadisin masul hufi ga hadisin shakul karar kamari ga hadisin bada'a da kuma ina harkar ya amalu da kuma wanda ya nuna zuwa ga da sirrin ayar da za ta tasu hadisai goma sha shida to akwai ne malamai daban-daban da suke littattafai akan hadisai mutawatirai wasu sun kai hadisai mutawatirai da ɗari wasu sun kai su ba ga fiye da ɗari yana cikin hadisai mutawatirai yadda malamai suka tabbatar hadisin da yake nuna cewa annabi isa zai sauko a ƙarshen zamani shi ma wannan hadisin ya kai mutawatiri da kulle ha tawaturun lafzi kowanne da cikin hadisan nan da aka ambata ya samu tawaturi lafzi shi tawaturi iri biyu ne akwai tawaturi lafzi akwai tawaturi ma'anawi wanda ake kira tawaturi lafzi shine jama'a da yawa da rusa waito hadisi kuma duk da lafazi daya ko ko lafazin da yake yayi kama da daya kware to wannan sai ake an samu tawaturi lafzi to akwai nau'i na biyu shine tawaturi ma'anawi shine a ce masal wannan ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafo fi a tafiyar da ya zuwa ga haimara sai wannan ya ruwaito maza da ya shafi fi tafiyar da ya ga buɗin maka wannan ya ruwaito maza da sallallahu alaihi wasallam ya shafi fi a tafiyar saboda biya wannan ya ruwaito maza da sallallahu alaihi wasallam ya shafi fi yayin da wasa daga yakin hawazin wannan ya ruwaito duk dai sun gaba akan shafan hufi amma wajen daban-daban to irin wannan wannan in an duba gaba daya za a ga ya fa'idantar da cewa lallai an yi shafar hufi amma dai ba waje ɗaya ba duk wanda shi ake kira tawaturi ma'anawi shi ne ya kawo misali ɗaya ya ce ne rafi fi du'a'i ma'anawi akwai tawaturi ma'anawi ga hadisin da yake magana akan ɗaga hannu yayin addu'a waje ɗaya ba a ruwaito cewa annabi ya ɗaga hannu yayin addu'a ba ruwaya da yake ta kai matsayin tawaturi an ruwaito waje ɗaya ɗan amma ba a hadiya amma irin yadda aka ruwaito cewa ya daga hannu a nan ya daga hannu a can ya daga hannu a can ya daga hannu a can don an haɗa sai ya zama ya kai a ce an samu tawatur irin wanda shi ake kira tawaturi ma'anawi da gane a nan a misbahu rawi shi abdullahi ya lissafa hadisin shafar hufin a cikin hadisin da yake mutawaturi lafzi saɓanin yadda ya lissafa a alfiyatul usul alfiyatul usul ya lissafa shi a matsayin tawaturi ne ma'anawi me yasa a can yana magana ne da harshen malaman usulul fiqh malaman usulul fiqh ko sun san hadisi sanin su a hadisin ne kai can ba annan ko yana magana ne da yawun malaman hadisi wanda su sanin su ga hadisin ya fi shi yasa dai hadisin shafa musa hufi dinnan ya kai matsayin tawakuri da bi ba kamar yadda ake ya faɗa a can a alfiyatul usuli ba a alfiyatul usuli ya ya faɗa akan maganar shafa bisa hufi ya shehu abdullahi dan bodo ya faɗa a alfiyatul usuli akwai wanda ma haka kwa musaɗi suke ko in dai ba kawo wannan na ake kudu sunu baye sai a daina kwakwaron zaɓe ko ko kuwa ko ba ba kwakwaron zaɓe ko wa fil hadisin na kalubin tawaturi ko laifin shaɗin halin gabari ko illa lalli zai bi kusa da alƙur'ani halaka fashewar wa alal hikari sai ce ne
وفي القرآن المسلم وفي الحديث وفي الحديث المسلم ففي القرآن القصد للرجلين وفي الحديث المسح للخفين فمن أذن سيئا للآهاد فقل له ذاك على انفراد فابن كله له فواته وهو وهو أمر ظاهر sai al'ahad hadisi wanda yake ahadi hadisi ya kasu biyu da mutawatiri da ahadi wanda wannan raba hadisi gida biyu a ce mutawatiri da ahadi shine abin da malaman hadisi suke kai haka ba shine abin da malikawa da shafi'awa da hanabilawa suke kai wajen hanafiyawa su suka ce hadisi ya kasu uku akwai hadisi mutawatiri akwai hadisi mashhuri akwai hadisi a hali shi yasa a wajen sauran malamai banda hanafiyawa hadisi mashhuri bangare ne na hadisi a hali amma wajen hanafiyawa ka ce hadisi mashhuri zaman kansa yake shi yasa a wajen suka ce hadisi iri uku ne akwai mutawatiri akwai ahadi akwai mashhuri wa gairu ahadi da hadisin da bai kai a ce wannan hadisi mutawatiri ba ne to ya zama ahadi zannan hassala zannan hassala hadisi wanda yake ahadi yana fa'idantar da kyakkyawan zato hadisi ahadi ba za mu iya yanke cewa lalle annabi ya faɗa ba akwai wasu daga malamai wanda su a fahimtar su hadisi ko da ahadi ne matsar ya inganta to za a iya yanke cewa manzon Allah ya fara amma da yawa daga malamai dai sun tafi akan cewa hadisi sun zama muku asiri bane duk irin ingancin sa ba za mu yanke cewa annabi ya fara ba saboda akwai yiwuwar mutum ke mantuwa idan wanda suka rawaita sun zama zai da asiri to a sannan yiwuwar mantuwa ta so ta zama kankanuwa kwarai wanda ba za a tsaya sauraron ta ba amma matsar da yana matsayin ahadi bai kai tawa turi ba ta akwai yiwuwar da shi ne mantuwa shi ya fasa ce hadisi ahadi yana fa'idantar da kyakkyawan zato ne wato ana kyakkyawan zaton cewa annabi ya faɗa amma ba za a iya yanke cewa lalle ai annabi ya faɗa ba shi yasa idan hadisi bai kai mutawatiri ba amma dai ya inganta matuƙar dai bai haɗu da wata ƙarina ba to da wani zai rantsu cewa wallahi wannan hadisin annabi ya faɗa in annabi bai faɗa ba ya ce masu tsarkakiya sai ya kuce da cewa masu tsarkakiya amma in ya zama a hajjan mutawatiri ne wani ya rantsa cewa wallahi wannan hadisin annabi ya faɗa in annabi bai faɗa ba masu tsarkakiya ce sai a ce ba ta tasa ba ta saku ba haka nan ma wanda yake a hajjin da yake ya haɗu da wata ƙarina kamar hadisin da yake buhari da musulun su ruwaito shi wannan ko da ahadi wani ya rantsa ya ce ai wallahi wannan hadisin manzon Allah ya faɗa manzon Allah bai faɗa ba masu sarkaki ya ce sai ya ce ba ta sarkaku ba wa bil qara'ini bi ilmin wasala yakan kai matsayin a ce ya fa'idanta da ilmi ya kekini idan ya haɗu da karina kamar cewa dukkan malamai na musulunci sun gama akan aiki da shi ko kuma a ce buhari ya ruwaito shi ko muslim ballantana inda aka ce gaba ɗaya duk su biyu su ruwaito malamai da yawa sun tafi aka cewa ta hadisi da buhari ko muslim suka ruwaito ne da isnadin sa to za a yi kunci da cewa ina ta ce ne wa kadai sai hatin limakan asnada kaza da hu wakila zannan walada muhaqqiqin kad azahu an-nawawi to a koyon suyudi yake faɗa a alfiyarsa wani kuma bisu hati wani ra'afi ala zahiri hilan kaɗi illa ma hawa kitabu musulmin ba al-ufisuwa man taka dufa musalahin rajaha kan abihi wa kan imamin janaha والنووي رجها في التقريب ظنا به والقرء ذو تسويد يعني شيء سيوتي yake faɗa. shine wa bilka ra'ini li ilmin masala ya kan kai matsayin a ce ya fa'idantar da ilmi ya kini wato ya zama kamar matsayin mutawatir idan ya haɗu da wata ƙarina kamar cewa buhari ya rawaito shi ko muslim ya rawaito salamullahi sai mu kwana akan almashhu wannan da aka faɗa ne wato karatu daga wannan shi ne za mu rawi din nan za a rufe sai bayan sallah in allah ya nuna mana allah ya nuna mana lafiya alhamdulillah اللهم صل على
أبكي بالحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين